dama dai ta yi sauki da yawa akan wannan a dubi sharhin shuzulun zahab ko wannan ya yi bayani a ibn hishami ya bayani akan haka a sharhin sana sharhin littafin sa shuzulun zahab da kuma ainihin littafin sa ma mugunin labib ko da mugunin labib sannan kuma wajen mun wanda yake da himma ya iya biyo wanda mai baharul muhid ya fada ko tasirin wannan abu hayyana tasirin baharul muhid ko idan ne yana kokarin fidda irin wannan matsaloli shi watan da malamin na hau ne da ake cewa ma ya dau na haudi ya bata tasirinsa da shi to da wannan baitutukan da yake nan guda biyu sai mu maimaita su ko in aka tuna gadi wa bra'abi ha iza salisu ya ha za alama ta hassala fakif fakif fa da ka a salisu ya ha za alama ta hassala fakif in a tattalin rada iwa bidabi ha iza a tattalin ya ha za alama ta hassala to a wajen masu wannan kauli na biyu waɗanda suka ce ita kalla takan zo ba don tsawatarwa ba sai suka ce sai ka yi tafi a kan ita kalla ɗin in a tattalin radi inda diyarsa ta zo don tsawatarwa idan kalla zama ta zo don tsawatarwa to ka yi wakafi a kanta wa guda biha amma in atat in ya zama ta zo nisuwa haza ba ga wannan ma'ana ta tsawatarwa ba to ibda biha sai ka fara da ita kalla din ka ce ya tafi a kanta a sannan sai ya zama da ita za ka fara ka ci gaba da maganar ka alama ta hassala bisa abin da yake ya tabbata a bisa abin da yake ya tabbata a wato kenan su wa'annan a wajen su ba ko ina bane kenan ake wakafi akan kalla akwai gurin da ake wakafi a kanta akwai kuma gurin da ba a yi wakafi a kanta inda dai ta zo da ma'anar tsawatarwa za a yi wakafi amma inda ta zo ba da ma'anar tsawatarwa ba ba za a yi wakafi wata misali irin na kalla inna linsana la yadba kaga nan ba ta zo bane don tsawatarwa ko a wajen malamai da yawa ba irin su su da wani da suka ce ai ko ina ma ta zo ko da ta zagatar da wata ma'ana daban ba wakafi ba radu ba za a yi tawilin sa da cewa tsawatarwa ne amma a zahiri dai kamar wannan ta kalla ina lisana la daga ai ba tana nufin tsawatarwa bane ba tana nufin tsawatarwa bane to garan nan an faɗa dubo ma'anonin nan da suka faɗa ko na mashi da samana ne sai za ka dubo a ciki to mai shi mai shi shi ya ce zai dubo ta ba ta alama ce zai aka ba shi ko kalla ne ba nan ne ce ce zai dubo ne ma na haƙan ce to ce ce misali ne ma na haƙan nan alaiha kana waqafuka da'iman تجد سندا من سيبويه ومأكلا ومهما عليها كان وقفك دائما تجد سندا من سيبويه ومأكلا ومهما وودا عليها كان وقفك دائما أجد سندا كي وقفي أكن إتا كلا أكو إناني إن دي كلا تزو كي وقفي أكنتا تو تجد سندا ka samu madogara yin sibawaihi daga wajen malam sibawaihi duk inda kai haka malam sibawaihi zai ce ma ta yi daidai wa ma'aƙila ka sami wato makari sibawaihi ya kare kai ce abinda kai daidai ne tun da shi a wajensa duk inda kalla ta zo tana zuwa ne don rabu shi yasa ka samu kariya daga wajen shi sibawaihi akan haka karshen su wa'annan baitoci ke nan ko a wa mahama alaiha ta ana wakafuka da'ima a nan an kawo mahama shardiya ko ina fi irin shardi yake fi ilu shardi fi ilu shardi kawai wanne ne a fi ilu shardi ta jid jawabi ne to ina ya sharaɗin ai ka lura fuka kana ka wanne fi'ilin kawai na sharaɗin kanin kawai shi ne ko kana shi ne kawai fi'ilin sharaɗin ta jid shi ne jawabin shi yasa a nan sharaɗi ya zo mari jawabi ya zo murari ko irin wannan yana yawan zuwa a ƙur'ani ko ina misali ta suratu hudu من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وسورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها حق دابين ناس كزوا وجنكو وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزد an kawo sharaɗi mari jawabi kuwa aka kawo shi murari a duka wannan guraren ko irin wannan ne malaman na su ce a iya yin rafa ma a shi jawabin ko cewa haka din bai rauni ba inda ibn malik yake faɗa ko ya baitin dan malik din yake a nan aljaza hassan ورفعه بعد مرارع وهل me ya shahidin da suke kawowa a kai wanda baiti ne ni sharaɗi mari da aka kawo jawabin murari sai aka yi masa rafa sai da sanini ya gindin diyarin lati labi a fuhal idamu bala wa gayyara hal arewa wa diyamu yayin a tahu yayin a tahu menene halilun yawon masgabatin ya kulu na ga'ibin mali wa na harimu yayin a tahu ko sai kuma ɗaya baitin na warafu ba da murari in wahan shi ne ya akara ubu na hadisin ya akara innaka in sura'a a huka tusra'u shi da ya yi jazmar ko shi da ya rafa abba jazmar ya ko kamar tsarin duk da ƙura'ani ya fi ƙura'ani ma duk da inda ya kawo ɗin da ya jazmar a kai a ƙura'ani ko cewa ya tajid sanada tajid sanadan min siba waihi wa ma'akila ita laula tana zuwa don ma'anoni takan zo a cikin harufan sharaɗi sai ta zamo a sannan harfin tina'in min tina'in harfin tina'in min tina'in harafi ne da yake nuna wani abu bai samu ba saboda ne shi saboda rashin samuwar wani abu shi ne harfin tina'in min tina'in ina misali kamar laula antum na kunna muminina a nan ne ake so a nuna a ce sun zama mummune haka bai samu ba me ya kawo rashin samuwar haka wa'annan masu zuga su masu zuga su masu tsare su daga daga tafarkin Allah to su ne suka hana zama wasu mummune shi yasa laula antum lakunna muminina ko لولا أمن الله علينا لخسف بنا a kisse da su bai samu ba saboda ne wato sau'an harfin tuna illi wujudin saboda cewa an sami baiwar Allah gare su harfin tuna in ba lim tuna in ne zan ce ni wujudin harfin tuna in ni wujudin harafi ne da yake nuna cewa wani abu bai samu ba saboda an samu wani abu samuwar wani abu ta hana wani abu ya zamo shi ya samu harfin tina'in li li wujudin ita da tana zuwa harfin tina'in li wujudin ne me alfiya yake faɗa akan wannan walau la walau mako wahalla ma'anonin ita laula kenan laula kuma takan zo don ta hariri ita laula wannan ta farko da aka faɗa wadda take sharbiya koyaushe ana shafe labari bayan ta ko sai dai idan ya zamo kauni ne hasi to sannan ne ba a shafewa amma in ba haka ba a shafe laula wajibi a shafe labari bayan laula wajibi ne kama wannan na ƙura'an laula antum antum mubtada ne wa khabaruhu mahzufun wujuba taqdiruhu mawjuduna laula antum mawjuduna sai idan ya zamo kauni ne hasi to sannan akan ambace shi ko da yake shi ma akwai guraren da wasu suke ganin ya dace a zama an shafe shi idan an ambace shi sai su ce kamar an yi banna yanzu wasu suna ganin cewa kamar a faɗin sayyidina zubairu zubairu bin awwami ɗaya daga cikin mutum goma da annabi musa bishir da aljanna da yake cewa walau la banuha haula hala habattuha ka habdata usfurin walam atalla asani to shi anan sai ya kawo labarin cewa ta fuskar na hau kama akwai magana akan haka walaula banuwa haulaha haula dinnan zarafi shine labarin mubtadan banuha mubtada ne yana magana akan matarsa sai da tuna asma sai da na abiba kai walaula banuha haulaha lahabattuha qahabdat usfurin wa lam atalla asani to ya ambaci labarin ko kamar na abul ala'il ma'arri baitin da ibn gilma ya kawo ko a shahin alfiya ko wanda shi wannan ba shahidi ba ne misali ne kawai yuzibu ru'ubu minhu kulla urwin falau lalgimdu yumsikuhu lasala ya faɗi labarin laula shi ne yin siku saboda ba kauni ba ne a mai kauni ne hasi shi labarin laulata ya zama kauni a ni cewa idan ba domin kaza akwai shi ba idan ya zamo za ka iya kaddara akwai shi maujudu to ya zama kauni hasi an kauni a ni amma idan ya zamo ba wai kawai akwai shi din ba a'a yana wani hali na musamman to wannan ya zama kauni ne hasi yanzu kama a wannan falaular gindu yumsiku hudun yumsiku kauni ne hasi saboda ba wai ana nufin in ba dan kuban kawai akwai shi ba a'a ba dan a ce kuban yana rike shi ba da sala da sai ya kwarare da sai ya zama ruwa ma ya kwarare ya narke gaba da shi yasa wannan kauni ne hasi dan ba za a iya kaddara maujudin kawai a wajen ya zama ya wadatar ba amma kamar wannan laula antum lakunna mu'minu lakunna mu'minin za a yi kaddara laula antum maujuduna maujuduna daman za a kaddara shi yasa shi kauni ne ani to akwai kuma laula wadda take zuwa dan tahariri ina misalin ta qur'ani kamar laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun laula tastaghfiruna Allah na na suratul naml ne ko malam suratul naml ne ko an kabuta ce ko ba kai ba naml ce to laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun qalu tayyara da bika mimma to akwai kuma laula wadda take zuwa dan zargi da suka kamar ta suratul nur da aka ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada to idan magana gaskiya ce me ya hana a ce su kawo shaidu hudu akai idan maganar nan da suka kaga suka faɗa gaskiya ce to me zai hana a ce sun kawo shaidu hudu akai fa islam ya tubi shuhada fa ulaika inda allahi humul kazibuna ta laula ya sami ta goma fa ita wannan mece ce wacce ce a cikin laula isami ita muhu zannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim haira ita ta tahariri ce cewa abin da ya kamata aiki kai mummuni kana mummuni aka faɗa cewa ɗan uwanka mummuni ya aikata aiki mummuna ai farkon abin da yake wajibi a kanka kai tunanin cewa ba zai aikata ba yana mumunin zai aikata ai al'imanu qaidul fatki imani yana tsare ma'abucinsa daga banna la yafiku muminu ai banna ba ta mumuni bace shi yasa ka dauki dan uwanka mumuni akan ba ni banna bane dan an faɗi yayi banna ba a kawo shaida a kai ba kawai ka ce wai za ka gaskata a ba ka nuna kai mummuni ba in kai mummuni ne ba za ka gaskata ba shi yasa wannan lauladin ta hariri ce ta zo ne don ta harir kwadaitarwa cewa mummuni koyaushe dai ya zaci kyakkyawa da dan uwansa mummuni kai ya dauka mummuni zai banna sai wanda ya faɗa ya kawo shaida a kai to kuwa ko laula is sami'tumu qultum ما يكون لنا نكو أن نتكلم بهذا سبحانك أي abin da ya dace da ku da kuka ji irin wannan maganar ku ce a wannan ba magana ce ta dagawa ba ba magana ce ta a ce za a tsaya faɗa ba to nan mata zo don tahariri ko ai abin da ya dace ku yi kenan ana kwadaitar da mummuna cewa duk sanda irin wannan ya afku to ga matakin da za su ɗauka a matsayinsu na mummune ko da wannan kenan dai ita laulan ko za mu koma kan ta gobe ina taubihi laula jawa alaihi bi arba'ati shuhada nastahzu min dunillahi qurbanan nadiha za mu dauke ta kamar wani waje na musamman dan akwai sabani da yawa tsakanin malamai akan ita wannan lauladin ta suratul haqati ko menene ma'anarta فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة da suka ce wato ta zo ne dan tahariri amma taharirin anan ana yin sa ne dan gatse cewa ku gumaka da wa'yansu suke bauta muku ba Allah ba me zai hana lokacin da Allah ya nufi saukarwa da su masu bauta muku azaba ku fito ku taimaka ku fito mu ku taimaka musu tun da dai ku suke bautawa ba Allah suke bautawa ba ku fito mu ku taimaka musu kaga kama ana yin gatse ne ga su gumakan a hakika kuma ba su ake wa gatsan ba masu bauta musu ake nuna musu cewa raunin hankalin su ko cewa in ba raunin hankali ba me yasa zaka bauta wa abin da ba zai iya taimaka ma ba abin da baya bai mallaki kome ba can irin yadda ake fada a cikin suratul anbiya ko menene to ya fada a cikin suratul anbiya min dunina la yastati'una nasra anfusihim kuma kan nan su kare kansu ma ba za su iya ba balle har su kare wani wala hum minna yusabuna ko can suratul araf ko wala tad'una li an lakum nasran wala anfusahum yansuruna ko da kuma kan nan ko kansu ma ba sa yi wa maganin komai balle ku da kuka ce kuna bauta musu a ce sun muku maganin bai wanda bai wa kansa ba ma wa zewa to in zai iya ya fare wa kansa man a gani to alhamdulillah ba zai mata irin make ta zai irin wanda ake make sun su ba zai wani kai kawo ba amma ganin 'ya'yan nata ne su ne kawai ya sa ya kyale ta sai da nazarin yana da zafi haka mutum ne mai zafi to misali suka kawo hujja da cewa ai akan sami lamiri na jarra ya zo bayanta illa iyaka su kansu wanda suka ce takan zo a matsayin harafin jarra sun ce ba ta yin jarra sai ga lamiri sai a cikin lamiri za mu ga abdulkahir jurjani shi ma ya lissafa ta a cikin haruffan jarra ko don yana faɗa a cikin awamir cewa tana cikin haruffan jarra ya kawo misali da cewa kamar inda aka ce laulaki ya rahamatan lahi la halakan nasu laulaki ya rahamatan lahi la halakan nasu to fi din mahallin jarra yake lamiri ne na jarra tunda idan da ba ta jarra ba sai dai a ce laula an istimali dai da aka fi sani shine cewa ba ta yin jarra kamar yadda yake ya zo a qur'ani ko laula antum ba a ce laula kun ba idan da a ce harafin jarra ce sai a ce laula kun lakun na mumini amma cewa aka yi laula antum Eh, amma wanda suka ce tana cikin haruffan jarra sun kawo shahidi masalan da faɗin mawaƙi walkan maudinin laula ya ɗihita kama hawa wa kan maudinin laula ya ɗihita kama hawa da ce laula ya akwai guri da yawa idan ba dan ni ba da kayi muguwar faduwa yake faɗa wani cewa akwai gurare da yawa wanda in ba domin ni ba da ka gamu da mummunan faduwa ni ne na tsaya ma haba ka faɗin ba ko wani yake cewa laulaki fi zal'ani lam ahajuje laulaki fi zal'ani lam ahajuje yace laulaki ya nuna kenan a ce tana cikin harufan jarra kenan tunda ya kamo lamiri na jarra a bayanta Ah, yadda mai manzo wata kawadil irab yake fada cewa ita laula ko da dai an ce tana cikin harufan jarra to ba ta da ta'alluki ba ta da ta'alluki tana cikin harufan jarra wanda aka ce su ba su da ta'alluki ko labudda lil mazrufi in to haqiqi wa harfin jarri min ta'alluki bil fi'li aw ma qad hawa ma'anahu wa za'idul kulli qad istasnahu kullu كهل من هالك غير العلا لعدم ارتباطه بما تلا كذا الذي أشباهه نحو لعل وكاف تشبيه ولولا في الأقل لولا أنا وأنت وهو الأكثر من جرها بل الفسيح الأشهر فلا تعلق لما قد ذكر والكاف فيها الهلف جاء مستهراكو سوى إتا لولا كودا دي تاي جرّا to ba ta bukatar sai ta yi ta'alluki tana cikin haruffan da koda sun yi jarra dai ba za su yi ta'alluki ba su nawa ne gaba daya wani ko cewa ya li kulle harfin min hurufin jarri ta'allukun wasu ta sani saba'an shi dai da zai da zaman zai ya ce hamsan ne wasu ta sani saba'an fadari ya ce ai ba bakwai ne babu ba sa ta'alluke da la'alla da laula da hasha da hala da rubba da kafi da darafi wanda yake za'idi sun kai bakon ko su kai ba da laula da la'alla da rubba da hasha da hala da kafi da dukkan harafi wanda yake za'idi kamar irin su min halikin halimin halikin gairun lahi ko ma ja'ana min bashirin wala naziya to min anan ba ta bukatar wani ta'alluki tun da za'ida ce ko to wannan kenan ita laula wasu sun lissafa ta a cikin haruffan da suke zuwa na jarra haruffan jarra amma ko da a wajen su suka ce ba ta da ba ta neman ta'alluki yanzu misali idan za a yi lirabin laulaki ya rahamatan lahi la halakan nasu ya ke don za a ce laulaki ya rahamatan lahi la halakan nasu sai za a yi lirabin ko laulaki fi zal'adi lama hajjibi to harfi jarin mabniyun ala sukuni to ya ke wujudin harfin tina'in la wujudin ko to ki lamirin mabniyun alal kasare fi mahalli jarin bilaula wa asluhu ne mahalli har guda biyu yana da mahalli lafzi yana da mahalli asali muftada'u mhm muftada'u to la halaka fa la la wanne to ita laula din ina jawabin ta ita in shi ne labarin aikin asa yau saya ya kai ɗaya mama la la la ka ne na yi tudai ne jawabi lawi jawabin sharaɗin ne ko jawabin laula ɗin ne halaka filin mari mauliyun alal fati ko annasu fa'ilu marfu'un bi rammatin zahira wajen mutu la halakan nas la jawabu laula jawabu sharɗin gairi jazimi la mahalla lahu min al-i'rabi ko ya ni manzilatu qaid al-i'rab yake fada dan wa sadisan ne ko hadisan jawab rijazin ai labarin mubtadan mahzufin wujuba ai an faɗa cewa laula ana shafe labari laula ki laula anti mawjudatu in ba dan ke akwai ki ba an shafe an faɗa wa ba da laula galiban hasful habar hatamu suyudi kuma shi ake faɗa a nan laula ne alzamu hasfal habar wa man yuqayyiduhu bi an yudra abar wa man yuqayyiduhu bi an yudra abar sai ko ibn malik cewa yau ba da laula galiban hasful habar hatmun wa fi nafsi yaminin zas kadar ko to wannan kenan ne game da ita halakan nasu ta nuna hannuwar halakan mutane cewa mutane ba su halaka ba saboda samuwar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala samuwar rahamar Allah rahamar Allah ta hana a ce mutane duk sun halaka dan ba da rahamar Allah ba mutane abinda suke ya isa a ce duk ma sun halaka walau yahizullahu nasa fi zulmihim ma taraka ala zahriha min dabba to sai wanne sai imtina'in li wujudin laula ka misli za laula ida lasta ala harfin tina'in a karami da rati tuntunan shi laula yana cikin kalmomin da yake suke da ma'anoni guda biyar biyar ko suno ne waye waye haddace mai zuba ta kwaya da lalai suno ne kalmomin da yake su ma'anoni biyar biyar ne ko a kawai da lalai na ibn hisham ya kawo su Imam Bashir guda nawa ne kalmomin da ya kawo a kawaidul irab a cikin kalmomin nan 22 ko 22 ne kawai ya kawo daman a wajen ko to a cikin su akwai masu ma'ana biyar biyar ko akwai masu ma'ana ɗaya ɗaya akwai masu ma'ana biyu biyu har zuwa masu ma'ana goma sha biyu ko a cikin su ita ce ma ita kadai ita na da ma'ana goma sha biyu to ita laula ita da guda nawa ne a fasalin su wasu an duro laula tana da ma'anoni guda biyar ma'ana dai ta farko shine harfin tinai harafi ne da yake nuna cewa wani abu ba zai yi ba bai yi ba lujudin saboda samuwar wani abu ma'anar da aka fara faɗa ko ma'anar da yake ta zo a ƙur'ani da wannan ma'anar da yawa ko ta zo da wannan ma'anar da yawa a ƙur'ani kamar irin su laula an tura kuna mun laula an mannan lafa alaina lahu sufa bina lau wa laula fadun la alaikum wa rahmatuhu wa annan laha tawwabun hakim ne ko mun da ta zo a irin nan wuraren da ta zo da wannan ma'anan ne wato harfin tuna'in ne wujudi harafi ne da yake nuna wani abu bai yi ba saboda samuwar wani abu ka misali kamar inda kake za wannan za wannan laulal ida in ba dan abokan gaba ba lasta ala da ya ɗaukaka to laulal ida wato lasta ala ya nuna koruwar ɗaukaka tasa saboda abu samuwar abokan gaba shi ya sa ake cewa harfin tina'in lutu za laulal ida lasta ala ita galibi laula din nan labarinta ko ko jawabinta jawabinta yana zuwa da lami inda ya zamo musbati ne ko shi ya sa ƙura'ani sai mu gadi ya zo laula an tumla lakunna laula an manna Allahu alaina la husifa bina laula annahu falaula annahu kana min almusabbihin la labisa ko aka sa lami la labisa fi badanihi ila yawmi yub'asuna duk ba inda yake ta zo ma ba lami a qur'ani ko jawabin na ta zama ba a sa masa lami ba ko ko akwai malam laula shar'iyya laula irin wannan shar'iyya ta kai gudanar a qur'ani tunda akwai wanda dai ba shar'iyya ba ko irin su laula jawo alai bi arba'ati shuhada laula isai eh wa antum falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun falawla in kuntum wannan duk ba sharbiya ba ce ta haririya ce kama an ce halla ne halla halla ne zai hana me zai hana lokacin da rai ta kai ga makogoro a gaban ku ko kuna ji kuna gani ko da yake kuna ganin a gaban ku ne ga ku ga wanda yake halin mutuwar amma fa ku sani mun fi ku kusa da shi don dai ganin naku ne gajere to me zai hana idan da ba tafi da ku ake ba yadda ake so ake tafi da ku ku ce ran nan ba zai fita ba ku dawo da shi ko an tawo za a fidda shi kuma da shi ku ce inda ku masu gaskiya ne to shi yasa laula a nan ba shardiya ba ce amma kamar ta sauransu safa ta kage ta fi shardiya fa la annam kana min sabihin lalabi safi badnihi illa yawmi yub'asu ko laula amanna Allahu alaina la fusifa bina shi ma halla ta harimi ya hana wasu ma suka ce shi ita anan ma'anarta a nafai suka ce ta zo ne don nafai kamar ma kanar karyatun amanar sanafa ha imana ba ta samun alkarya da ta ga azaba ta taho mata ba take ita ba za ta ba da gaskiya balle har a ce imanin ya amfane ta mutane na misali sai da aka faɗa musu kwana uku fa za ku amma kun gigan ba su tuba ba ba a ga ruwa ga ala kamar ta rufi dai da kun sana su ta yi yan zalika wa adun gauru maka zo amma ya da aka wada musu suka ga alamu ba su wani kogi ga ba a kai to kalola kanar karyatun karyatun kalola kanar karyatun na mana sarrafa ha iman ku sai wacce ita ma wannan ba sharbiya ba ce wacce ce laula ta farko laula a cikin qur'ani wacce ce ta farko aya alaikum wa rahmatuhu la kuntum min al-hasirin kaga sharbiya ce lashi an kawo ha kuntum na illu wujudi lashi an kawo fa laula a la kuntum aka sa lami la kuntum min al-hasirin falakad alimtum allazina ta da wata ce ta farko lakin ismiya أخبارها في غالب منوية وخصصت واوي دخال الاسمية أخبارها في غالب منوية ya sai ni gaba ɗaya ku ya ce ita laula an keɓance ta laula din da mai ma'anar imtina'i lujudi an keɓance ta bil jumlatil ismiya da jumla wadda take ismiya ba ta zuwa tare da jumla fi'iliya duk inda wannan laula ta zo ba za ka taba ganin an ambaci fi'ili bayan ta ba in ka ga laula ta zo an ambaci fi'ili bayan ta to ba wadda take da wannan ma'anar bace inda laula tana da ma'anoni guda hudu to ne ne wannan ma'anar ce to ba za ka ga jumla fi'iliya ta zo bayan ta ba ba za ka ga an ambaci fi'ili ba shi yasa ka ga misali kamar wacce laula ta stagfiruna Allah aga za ta fita daga nan ita ba ta harfin tuna illa wujudin bace Eh, ko kuma laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada wannan ba harfin tuna illa wujudin bace Eh, ah, duk inda kaga ta zo to jumla ismiya ce za ta zo bayan ta a khabaruha labarin fi galibin a galibi manuwiya zai zamo an kaddara ne galibi labarin sai zamo kaddarawa za yanzu kamar ayar falaula annahu kana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila min ra'il irabinta falaula annahu kana min al musabbihin على السكون أنه وأن كان فعل ماضي واسمه محذوف تقديره هو من المسبحين جاره مجرور وجملته كان من المسبحين habaru annako to sai kuma kaka a sharri ne ba mene ne to sharaɗi yanzu an lahu kana min musabbihina a gaba ɗaya ne ma tun da ai a matsayin masdari yake tun daga anna masdariya ta shiga masa kaga za ta zamo wa anna wa ma'amula fi tawilil masdar ko anna da ma'amulan nata sunanta wanda shine hu da kuma labarin shine jumlar kana min musabbihina a tawilin masdari ne ne falaula kaunuhu min musabbihina ne maujudun maujudun shine labarin da aka shafe maujudun din shine labarin falaula kaunuhu min al-musabbihin maujudun lalabi safi badanihi lalabi safi badanihi ila yawmi yub'asuna laula amanna Allahu alaina na khusifa bina shi ma dai an masdariya ce ko da ita da manna a tawilin masdari ne laula laula in ci nanu lahi alaina kwarai kwa yin na iya ce labari ya zama shafaffe shafaffe a habaru hati galibin manuwiya shi aka fada ko ya ne alfiya shi ya fada game da wannan sai tare ko kuma farida fa salisu fil bi an yudra abar wa man yuqayyiduhu bi an yudra abar shine shi suyudi ya fada ko cewa amma akwai kaidi kaidi shine bi an yudra ya zamo an san shi shine ya zamo kauni ne a hannu in ya zamo kauni a hannu shine za a ga san shi waye ne min hatul jalili yaushe tana zuwa tare da jumla ismiya ne ba ta zuwa tare da jumla fi'iliya wa rusu sarbin jumlatul ismiya a habaru ha fi galibin manuyiya in aka dauke wannan saura guri nawa kenan inda yake ake shafe labari wujuba ulamu ko ja'izun kamata kulu zaidun ba da man inda kuma wa fi jawabi kaifa zaidun kul da ni fa zaidun nistuguni anhu iz urif wa ba'da laula galiban hasfu labar hatun wa fi nasi yaminin zastakar wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'a ka misli kullu sani'in wa ma sana' وقبل حال لا يكون خبرا على الذي هابره قد أرمر كررجي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منودا بالحكم كو يريد أن يأمتا فما من فريدة فا لو فريدة sai da ya haddace fari da ta nake kai ma za ta fi bashi a kawo ririn wa arin aidala bi unfi naunudutin wa bil atis lahab wa harfu taharirin wa arin aidala bi unfi naunudutin wa bil atis lahab wa harfu wawi harfu ta hariri ma'ana kuma ta biyu da ta uku da ita kalmar laula laula harafin laula din nan wanda yake na da ma'anoni hudu an faɗi ma'ana ta farko shine ya zo harfin tuna'in lewujudi to ma'ana ta biyu ko ita ce harfu ta hariri laula ta zo harafi na ta hariri me tariri ai da labbi unfin nema da tsanantawa wajen neman cewa lalle lalle laulatan zilu in me zai hana ka sauka a waje na ko kamar laulatus ta ga turunan Allah me zai hana ku nemi gafara Allah ku tashi mai ku ta istighfar la'allakum turhamuna ne ko la'allakum turhamun wa arif takan zo kuma ma'ana ta uku ta zo har adadi kai kamar laula tanzilu indi fatul ama me zai hana ka zo ka sauka waje na in ya so a ciyar da kai laula tanzilu indi fatul ama to nan laula ta zo ne dan tahari dan arari kai ai dalab biludfin shine nema da tausasawa wato na akwai lafo da nasaro murattabi murattabi wa harfu taharirin wa arin ai dalab bi'unfi bi'unfin ya koma kan tahariri dalabin bi'unfin shine tahariri dalab biludfin kuwa shine arari shi yasa lafo da nasaro ne murattabi balil atis dahab a duk wa'annan ma'anonin guda biyu in laula ta zo don kowanne daga cikinsu to za a ga cewa fi'ili ne murari'i a gabanta in laula ta zo a matsayin harafi na tahariri to murari'i ne zai zo a gabanta haka nan idan laula ta zo a harafi na arari to sai a ga murari'i ne ya zo a gabanta tana cikin haruffa na tahariri haruffan tahariri sun kai guda nawa ne tare da fi'ili ko ba da za a harafi na tahariri a kawo ba fi'ili wato sun kai guda nawa iramis wahalla ala wa auliyan halfi ila ko bayan ya kawo laula da me da lauma ko yace laula da lauma suna zuwa dan tahari ko bayan ya kawo cewa sukan zo harfin tina illi wujudin da laula da lauma yace bi mataharira mis wa alla ala menene wa auliyan ha wa auliyan halfi ila don rufe tariri dai suna zuwa fi'ili ne a gaban su duk inda suka zo fi'ili ne yake zuwa a gaban su ko to guda nawa ne su hurufu tariri ma'ana ta biyu da ta uku ta kalmar laula shine da tahariri da arari sai kuma ma'ana ta hudu ita ta rage ita ce za a faɗa nan gaba ko sai mai ne ta baitin dai yabu na tamalike eh shi ma tahariri tahariri ne yake mata cewa in dai bata san shi ba to ai ba abin yi ta ji kawai ta tambayi jama'a ta ji yahudir kiman shahidal waqaya annani a gashal waga wa ifa inda ko wa ifu inda maganani a gashal waga wa ifu inda maganani ko in shi ma halladin nan ya zo ne idan tahariri to arikil kauma ya fi mari ne ya zo kenan bayansa to ya zamo kenan a nan na tambaya ne kenan na istifami ya zo don istifami ne kenan wato kin tambayi jama'a ne ke na tamalika inda an ce shi na taririn wannan ne yake zuwa bayan su fili murari ne ko lil artist bahab da aka mana qur'ani ma abin da yasa ba ce dan taririn ba dan malin ne yazo bayan sa ko laula akhartani ila ajalin qaribin amma laula tastaghfiruna Allah wannan tahariri ne a laula akhartani ko wannan ta zama su'ali ne ya zama kamar matsayin su'ali ne eh, amma akwai wasu da suke cewa ko ararin ai akwai inda yake ararin yakan zo ya zama ba murari'in ba ne ya zo yakan zama arari amma ya zama ba murari'in ne ya zo ba Eh, amma da galibi shi tahariri dai an fi ganin sa da murari kamar na baitun nan eh, yaban alkirani ala ta danu ala ka ga wannan ya zo dan tahariri gashi murari ne ya zo bayan sa ko ala ta danu fa to sira ma kad haddasu ka kamara in kaman sanya Ibrahim ne mai ma'anar taubihi istifhami ne mai ma'anar taubihi halla na haka nu haka na imori na asiri ibn sadir ko to an zo na abuta istahab wa bil atis dahab wa lil atis dahab ya abuci fi'ili murari ati murari istahab daga sahiba ne aka kawo ifta'ala da yake bayan sadi ne sai aka mai da tara ta koma ba'i ko damin ka'ida ta ta ta iftiali in ta zo bayan sada ana mai da ita da'i ko kamar irin su isbabara isbabara ko isbafa isbafa to zauna ka wannan harfumci na illi wujudin ce cewa gefe mu bai samu ba saboda samuwar jama'a ka wannan ta farkon ce walau lara haɗuka lara jama'a ka kada jumla ce ismiya ta zo bayanta wa hussisat bil jumlatil ismiya akhbaruha fi ga wa harfu tawbihin wa harfu tawbihin ma'al mali wa tan ma'anan bi hasramu